إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وإياكم من النار فيا أيها المسلمون في خطبتي السابقة لقد اكتتمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عباد الله إن من أكبه أخلاقنا وأهوالنا في زمننا هذا قول قول قبيه أو قاس عند مخاطبة غيرنا أو أثناء المناقشة سواء أكانوا أعلى منا أو أدنى فيختارون كلمة التي تأسر القلوب وتجمع الأفئدة وتجرهها فاسمعوا إلى خطابا من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخطاب لمن عبدوا الله حق عبادته ويستجيبون لأمره فقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان أدوا مبينا فما أعظم الآية وأعجبها يا عباد الله أسمعتم من أراد أن يتكلم كيف ينبغي عليه أن يتكلم وإلا فالشيطان سيفرق بينهم فالكلمة القاسية والجافية والجارحة قد تجعل مناقشك ممن تأخذهم العزة بالإثم فتنزع بينكما فتنزع بينكما العداوة والبغضاء وتجعل هذا الحوار موطنا ينزع فيه الشيطان بينكما وتنفر المستمعين منك بل وتجعل بعد أهل الحق يميل لبعض أهل الباطل بسبب بسببك وتزرع لك الأعضاء فاتقوا الله يا عباد الله فقل الكلمة الأحسن في كل الأحوال والظروف في أي حوار لك مع الآخرين سواء منهم دونك أو من هم فوقك بالعلم والمكانة فمن تواضع لله رفعه فالمؤمن الحق لين الأريكة يعلف ويؤلف يبحث عن الكلمة الطيبة واللفظة اللطيفة التي تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد وتلين القلوب وحتى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينجح منهم إلا إلا اللين مع الناس في الكلام الطلق المحيا مبتسم الوجه نقي الألفاظ فكم من آمر بمعروف وناه عن منكر خزله لسانه وكم عالم في كافة مجلات العلم وتخصصات هرمت هدته الناس من علمه عباد الله وكم من شركة في من شركة فيها خير عظيم ومال وفير ومال وفير ورزق كثير فتنازع الشركاء فيما بينهم بسبب كلمة نابية قالها شريك لشريكه صعب بعضها اندمال الجروح في ظنهم وزعمهم وكم من مشروع يرجى له النجاح تراجع وتقهقر وتقهقر واندثر بسبب لفظة لم يحسب قائلها لها حسابا فالكلمة أنت مالكها قبل أن تطلقها وإذا أطلقتها ملكتك قال إمام الشافعي رحمه الله احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلتغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الشجعان وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya koyan uwa musulmi bayan duka yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma wajibi ne kuma shine tsira mu sani cewa rishin tsoron Allah shine taɓewa kuma shine nadama da hasara ya kuyan uwa musulmi idan ban manta ba a mu da ta gabata murhe ne da hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda yake cewa wanda yake nuni cewa to duk wanda ya tsoron duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya gayi alkhairi ko kuma ya kyale bakin shi ya kuyan uwa musulmi wannan magana ba kan banza manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi ta sai dan hadarin da harshe yake da sai dan hadarin da baki yake da ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin munanan halayenmu yana daga cikin munanan ɗabi'unmu a wannan zamani shine haɗin magana wadda za ta cutar da wani shine haɗin magana wato faɗin ƙazamtattan magana ko kuma faɗin magana mai nauyi wadda za ta mabawa ciwo a wajen kiran shi ko a wajen hira da shi ko a wajen cinikayya da shi ko kuma a wajen hira ta yau da gobe wannan mutunan ka girme shi ne ko baka girme shi ba wannan mutumin yana sama da kai ne ko yana ƙasa da kai ne wannan mutumin ka hiya matsayi ne ko ba ka hiya matsayi ne ba wannan mutumin ka hiya hali ne ko ba ka hiya hali ba ne galibi idan mun tashi yin magana da mutum a lokuta da yawa muna zaben kalmomi ne wanda suke karya zuciya sannan muna zaben kalmomi ne wanda suke cinkushe zuciyar bawa sannan wani lokaci galibinmu muna zaben kalmomi ne wanda suke yi ma zuciya ciwo sai kaɗan daga cikinmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya marahama amma muna cikin zamani ne wanda galibi duk wanda ya tashi gayin magana yana gayin ƙazamtattan magana ne ga abokin magana shi ku saurara ya kuyan uwa musulmi zuwa ga wani kira da Allah maɗaukakin sarki ya yi a bakin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi amma kiran yana zuwa ne ga wanda suke jin tsoron Allah hakikanin tsoron shi sannan kiran yana zuwa ne ga wanda suke amsa umarnin Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarkin yayi umarni sai Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alkur'ani mai girma ya kai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka ce ma bayina idan sun tashi yin magana to su gayi magana wadda take mai kyau haka Allah ya ce ma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gaya mu idan mun tashi yin magana mu gayi magana mai kyau a cinikayya ne ka zo sayan wani abu idan aka gaya maka kattaya tayin nan bai dace bai ce ba a sida ko kuma ya ce kare na ne allah maɗaukakin sarki ya ce in dai aka tashi magana ko a gaye magana mai kyau idan ba a gaye magana mai kyau ba sai allah ya ce lalle shaidan zai raba tsakanin sai allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa shi kuma lalle shaidan ɗan adawa ne gare ku kuma ɗan adawa mabayyani don haka ya kuyan uwa musulmi idan ka kalli wannan aya ita kaɗai in ka yi imani da ita kan riƙe ta za ka tsira a rayuwar duniya sannan kuma za ka tsira a rayuwar lahira saboda Allah ce ma manzan Allah yi ka ce ma bayina su gayi magana mai kyawu in sun tashi yin magana idan Allah ya ce manzan Allah ka ce musu umarni ne yake badawa a nan duniya ma idan babanka ya kira ka ya gaya maka magana ya ce umarni ne ka san mi take ne abinda yake ni bai bukatar shawara bai bukatar tunaninka bai bukatar tana gyara ka ko ba ta gyara ka bai bukatar za ka cutu ko ba za ka cutu ba kawai abinda yake so ka aikata wannan abu to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzan Allah ka ce ma bayina idan sun tashi gayan magana su gayan magana mai kyau ba don komi ba sai don rashin gayan magana mai kyau abinda zai haifarwa ba abu ne mara kyau ba don shi yasa ya kuyan uwa musulmi kenan mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mamu yadda za mu yi in mun tashi magana shi yasa hadisin da ya gabata na manzan Allah sai ya ce idan ba za ka gaya alkhairi ba to ka kyale to idan magana ta zama dole kuma sai ka yi ta to sai Allah madaukakin sarki ya ce to ka gayi magana mai kyau kenan dan shi yasa in ka tashi magana kasancewa magana ce mai kyau zaka gani idan kuma ba haka nan ba to ka sani cewa shaidan yana nan lokacin da zaka gayin wannan magana mara kyau kuma wannan shaidan sai ya raba tsakanin da kai da wanda kake wannan magana idan bai raba tsakaninku ba sai ya samu ku adawa tsakaninka da kai da wannan wanda ka gaya magana mara kyawu idan bai sa muku adawa tsakaninku ba zai sa muku wada wanda har sai kun kai gaba ga gare shi shi yasa sai Allah madaukakin sarki shi in sai ya ce wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ka gayi magana mai kyawu kenan dan shi yasa ya koyan uwa musulmi idan za ka kiran mutum ko ma wane ne ka kira shi da kyawu ka san ana cikin zamani ne wanda ana bambantawa wanga akwai yanda za ni mashi magana wanga akwai yanda za ni mashi magana wanga akwai yanda za ni mashi magana in za ni ma wani magana sai in ce kaya ka idan za ni ma wanda na san ko yana iya bani wani abu ne zan yin ƙasa da muryata ban isa in mai wannan kiran ba alhalin gaba ɗaya duka cewa Allah maɗaukakin sarki cewa ya ka gaye magana mai kyawu idan ka tashi kiran wani haka nan idan ka tashi hira da wani ka gaye magana mai kyawu so da dama wani zai gayin wata magana idan wani ya ce mai wane ya aka yi ka ce wane ya aka yi haka sai a ce sai ka ji ya ce ba ka ji yadda na ce mishi ba ai dan shaha mun lahiya ne ko dan ta yaba ni waje ne ba haka Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi ba kalma mai nauyi kalma busassa sannan kalma wadda za ta shi ma mutum ciwo ka sani cewa wannan kalmar tana iya sa wanda ka gaya mai ita ya ji cewa yana da wata izza ta ya ci gaba da zunubin da yake mutum ne an san shi ɗan iska ne cikakke ful ya cika idan ka tashi mai magana wallahi in ka mai magana wadda za ta ji mai ciwo da wanda zai mai magana mai kyau wallahi zai saurari wancan wanda ya mai magana mai kyau ko da jahili ne idan kuma kai malami ne wallahi mai sauraron ka to shine matsalan magana mara kyawu sannan kalma mara kyawu ko malami ne kai tana iya sa adawa tsakaninka da wanda suke yin ba daidai ba sannan kalma mara kyawu tana iya sa wani ya tsani hira da kai sai ka ji ya ce ina son zuwa wajen wani amma magana ɗaya wani sai ya gaya maka magana kana son zuwa wajen shi amma magana mara kyawu ta sa ba ka son ka ji wajen shi saboda in ka je sai ya gaya maka magana mara kyawu sannan kalma mara kyawu tana sa masu saurarenka su bar saurarenka su watsi su barka makarantu da dama za ka ganin da cike suke idan aka yi rishin sa'a duk lokacin da za a tunkara mai wajen bai iya magana mara kyawu ba a sannu za ka gani da ɗaiɗaya wajen ya watsi ba don komi ba wa ba don ya bige su ba ba don ya yi wani abu kawai saboda magana mara kyawu kaga duka wannan ba daidai ba ne sannan kwaɗin magana mara kyawu tana sa ka ga wanda mutumin gaskiya ne shi ma ka jawo shi a cikin wannan magana mara kyawu ya yi dibin cewa ya dace ya ci gaba da yin shi ma sai ya lalace so da dama za ka ji an ce wane ba mai tunanin ka ga yawa ga magana ba wallahi waje wani ya ɗauke ta saboda wani yana gayi dibi yake abin kirki ne shi ma sai ya ɗoka yana yi sabilin wani yana yin magana mara kyawu shi ma shi ma sai ya ɗoka sannan babu abin da ke tara ma bawa ‘yan adawa kamar magana mara kyawu saboda idan ka gaya ma mutum tara magana mara kyawu in suka haɗu waje guda ba za su taɓa son ka ba sannan kuma ba za su taɓa ganin alheri gare ka ba to dan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa kulli ibadi ya qulul lati hiya ahsan su ga magana mara kyau ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa lalle hadin kalma mai kyau a kowane hali a kowane yanayi a cikin kowane zance da kai da wanda kake hira da su wanda ka hisu ko baka hisu ba wanda sun hika ilimi ko sun hika matsayi to ka sani cewa wannan tawadu'u ne sannan duk wanda yake sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga shi to sai ya ƙasƙantar da kanshi idan ka so idan ka so kuma ka ɗaga kanka to Allah maɗaukakin sarki zai sabkar da kai wannan shine hakikanin wannan shine hakikanin magana wannan kuma shine hakikanin gaskiya a rayuwarmu a akwai wanda ya kware wajen waɗin magana mara kyau ya kware wajen cin mutuncin mutane akwai wanda da yana sa kare hajjira ake yazo a ce barka ji da wani yanzu shi ya iya maganin su ba hoi zai maganin su ne ba ta lalama zai maganin su ne ta magana mara kyau hakkiran shi ake wani ga wani nan ya ce kaza da ya ga magana mara kyau kuriyan ya zagi a ji daɗi a ce wannan ya yi maganin wannan da magana mara kyawu akwai sakarcin da ya kai a ce kawai mutane sun taru su ba su gaya abin ba kai sai a kira ka sai ka gaya abin don ba ka da hankali ya su yasa ba su gai yan abin kirki ne ai ba a kiran ka amma da yake abin banza ne to sai a kira ka kuma da yake kai wawa ne na asali kuma sai ka aikata abin da ake bukata gare ka ya ku yan uwa musulmi musulmi na gaskiya mumini na gaskiya samun ya ake da taushin kalma sannan mumini na gaskiya tausayawa yake sai a tausaya mushi wallahi babu wanda ya taba tausayawa ba a tausaya mushi ba kuma babu wanda ya taba rashin mutunci ba a mai rashin mutunci ba kinan da haka in kai abu mai kyau haka kai ma za a maka abu mai kyau shi yasa duk in ka tashi za ka gayin magana wagga wadda ake gai da baki wadda harshe ke gai to ka gayi magana mai kyawu sannan ka nemi kalmomi masu taushi wanda suke haɗa kawunan mutane ba wanda suke raba mutane ba sannan ka nemi kalmomi wanda suke kusanto mutane ba wanda suke kuran mutane ba sannan ka tausasa zuciyar mutane shi yasa za ka gani har wanda yake ƙoƙarin gyara yake ƙoƙarin kore abin da ba daidai ba bai dacewa idan da ya zamanto bai da taushin mu'amala shi yasa za ka gani idan da ya zamanto wanda ke umarni ga abu na kirki yake hani da kyakkyawa idan ya zamanto hirar shi akwai wasa da dariya ciki za ka gani mutane da dama suna sauraren shi sannan idan ya zamanto a kodayaushe huskarka kana sakamman mutane huska kana dariya wanda manzan Allah ya ce sakin huska ma sadaka ne lada za a baka an kayi malami nawa ne ka sani wanda yana ƙoƙari amma harshen shi ya wulaƙantar da shi akwai ilimin akwai sanin ya hardace ya yi komi amma harshen shi shi ya wulakantar da duk aikin nashi sannan malami ne nawa ka sani wanda a janibin ilimin ya shi kadai ne ko kuma a janibin iliminsu ba su da yawa amma ya haramta ma mutane samun ilimin shi saboda magana shi mara kyau suna son su je su sami ilimin nashi amma saboda maganar shi mara kyau a wajen neman ilimin to sai ya haramta masu wannan samun ilimin ya koyan uwa musulmi ma'aikata na wace wadda ake samun alkhairi mai girma a cikin ma'aikatai wadda ake samun kudade masu ɗimbin yawa a cikin ma'aikatai wadda ake samun arziki mai yawa a cikin ma'aikatai sai masu ma'aikatar suka samu saɓani saboda wata magana ƙwara ɗaya sai ya zamanto sanadiyar rushewar wannan ma'aikatai kuma sai ya zamanto sanadiyar tagayyaran masu aikin a cikin ma'aikatai akwai ma'aikatar da ta taɓa samun matsala sai aka ce masu aikin da a rage su da a rage su da a maida albashinsu rabi a ci gaba da aiki wanda suka zaba a lokacin kamata ya yi yarda saboda ana cikin hali mai wahala amma sai suka ƙi yarda da haka nan suka kai ƙara suka je duk inda za su zuwa wasu suka ta zagin shugabannin ƙarshe ma'aikatar tana nan a nijar take an rihe ta kuma a mutanen da suke aiki ƙarƙashin ma'aikatan sun kai dubu biyar yanzu sun rasa aikin kaga ba don komi ba sai don magana mara kyawu yasa aka liƙe ma'aikatai sannan kuma a yanzu da ake magana wallahi mutanen suna son a koma aikin a ba su yadda aka ce za a ba su ko a ba su ƙasa da yadda aka ce za a ba su me ya jawo musu magana mara kyawu sannan mutane nawa ne za ka gani sun tsara wani abu sun haɗa kansu na kawo jikka ɗari ka kawo jikka ɗari mun haɗa wasu noma ne wasu kiyo ne sun hwara yin wannan abin an hwara samun amfanin shi amma mutum ɗai cikinsu ya gaya maganar da za ta raba kanuwansa gaba ɗaya wannan alherin da suka hwara suka haɗa kansu ya watse ba ya watse ba ne saboda komi kawai ya watse ne saboda wata kalima ɗaya wadda wani ya gayi wannan abin ya watse wannan amfanin kowa abba zai ƙara samun shi ba shi yasa don aka gaya magana mara kyawu to shaidan na nan sai ya unhwani da wannan damai ya rusa wannan abin shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya umarni cewa an ka tashi yin magana ka yi magana mai kyawu ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ita kalma wadda za ka gayi kahin ka gaye ta ne take mallakinka amma idan ka gayi wannan kalmai to wannan kalmar yanzu ita ke mallakarka ba kai ke mallakarta ba ita za ta yin yadda take so da kai shi yasa imamu shafi'i sai ya ce ihfaz lisanaka ayyuhan ayyuhal insan ya kai wanga mutumin ka kiyaye bakinka kaka ga magana mara kyawu idan ba za ka ga magana mara kyawu ba kyale bakinka sai ya ce layal da gannaka innahu su'ubami ya ce saboda kan bakinka ya sare ka saboda shi bakin nan naka maciji ne ka sani cewa bakinka wanga da kake gani harshenka da kake gani zai iya sararka idan ka hiddo kalma mara kyawu don shi yasa ake cewa baki shi ke yanke baki shi ke yanke wuya imamu shafi'i sai ya ci gaba da cewa yoso nawa ne wanda yake cikin kabari wanda harshen shi ne ya kashe shi ya je cikin wannan kabarin ya ce wannan mutunan wanda harshen shi ne ya kashe shi yake cikin kabari kwance ya kasance lokacin da yake rayuwa in ka ga wannan mutunan ko hararen shi ba ka iya yi saboda ƙarhin shi saboda mazakutar shi amma halshen shi da ke ɗan ƙarami sai ya yi sanadiyar mutuwar shi yake cikin kabari mutum ne ƙato mutum ne wanda ana tsoron shi ya tsoro amma zai yi maganar da za a zowa a kama shi ko a ɗaure shi ko kuma ta yi sanadiyar kashe shi ba wai saboda an hi ƙarhin shi ba ba wai saboda bai hi ƙarhi ba a'a sabilin magana mara kyawu kawai wadda ya yi da wannan bakin nashi don haka ya koyan uwa musulmi idan mun tashi magana da mutane ko idan mun tashi hira da mutane ko idan mun tashi gaya ma wani magana bai dacewa maganar da kake so za ka gaya mashi bai dacewa maganar da za ta shi mai ciwo ita za ka gaya mashi bai dacewa maganar da kake so ko kuma magana ba tare da ka auna ta ba haka za ka hiddo ta ka sake ta kina yana da kyawu ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya maka umarni da cewa in ka tashi yin magana ka yi magana mai kyawu manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi kuma ya ce mana idan mun tashi yin magana in ba mai kyawu ba ce to mu kyale don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa yin magana mai kyawu umarni ne ba zaɓi ba ne idan kuma ka zaɓa to abin da zai biyo baya matsala ce abinda zai biyo baya abin nadama ne abinda zai biyo baya abinda baka so ya biyo baya bane shi yasa mutum zai iya magana sai ya ce inda ma ban yi wannan magana ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tuttuɓe harshe wanda muka yi Allah ya hima mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada din wa ansur ibadakal muwahhid الموحدين وامي حوزة الدين يا رب العالمين وامي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وغسلهم بالماء والسلام الثلج والبرد ونكهم من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونكهم من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم أتمم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله